أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu yau sha shida ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗari biyu da arba'in da shida wanda ya daida sha shida ga watan Maris dubu da ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi namu da muke tafsirin alƙur'ani mai girma muna cin sautul bakara aya ta arba'in Allah ta'ala ya ce ya bani Isra'ila ya ku ɗayan Isra'ila umkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi da ne muku ni'ima akan ku wa awfu bi ahdi ku cika alƙawari na ufi bi ahdikum zan cika alƙawarin ku wa iya ya farhabun ni kadai ne za ku ji tsoro wa aminu ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke tare da ku wala takunu awwala kafirin bih kar ku zamo farkon wanda za su kafirce masa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku saida wato kar ku musanya ayoyina da farashi dan kankani wa iya ya fattaqun ni kadai za ku ji tsoro ku kiyaye ni wala talbisul haqqa bil batil kar ku hada gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa sannan kuma kuna masu koye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna sani a jiya mun gama bayani kan wato tsokaci kan takaitaccen tarihi na banu isra'ila saboda anan allah ta'ala zai fara faɗan ni'imomi da yawa waɗannan mutane amma duk da haka suka dinga shuri da wannan ni'ima suna fuskanta wannan ni'ima nasa da mutunci allah ta'ala ya ce ya bani isra'ila ya ku banu isra'ila ufkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi na da ne muku wannan Allah ta'ala yana magana ne da su jikokin waɗanda aka yi da su din su ba su ne asali aka ba su wannan ni'imar ba sai dai su wasu sun samu wasu daga cikin ni'imomin amma dai ba su ne ba na ana magana wani sanatin lokacin annabi Musa aka musu wasu daga cikin ni'imomi to amma Allah ta'ala yana faɗa su wanda su jikokin nasu saboda suna tutiya da wannan kakannin nasu kuma sun rike wasu abubuwa da Allah ta'ala ya ba su sannan Allah ta'ala a nan yana tuna su ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku ma yanzu da aka yi muku ni'ima to abin da ake bukata ku yi shine ku zama kun gode wa ubangiji kun wato a nuna mushi cewa wannan abin da kuka yi abin da ya muku za ku mai sheta da wato tsanta mushi bauta shi kadai Allah ta'ala ya yi ma banu Isra'ila ni'imomi da yawa daga ciki akwai annabawa da ya rika aiko musu a cikin babu wata al'umma da sa maka so mai yawa da annabawa irin banu Isra'ila kaga wannan ni'ima ce wacce take babu ya kamata su kula kwarai daga su gode ma Allah ta'ala akan ta sannan kuma a daga ciki akwai yadda ubangiji ya tsirkar da su daga babban makiyesu fir'auna Allah ta'ala ya faɗa cewa idan janaku min ali fir'auna Allah mu zo kan wannan aya ita ma wannan ni'ima ce babba Allah ta'ala kuma ya sanya wasu daga cikin suka zama jagorori ya kuma gada musu da wato a duniya sannan kuma ya tabbatar da gadagan su a ƙasa bayan ya halakar da makiyesu Allah ta'ala ya faɗa cewa nuridu an namunna ala alladhina sud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ard to wannan duka idan aka tattara ire-iren waɗannan ni'imomi abin da ya kamata bawa ya yi ma Allah ta'ala yayin da aka mishi ni'ima shine ya nuna ya gode godiya kawai ba ta baka ba ya bauta ma Allah shi daya sanan cewa Allah ta'ala shine ya mishi waɗannan abubuwan ba wani ba a mu ma kuma kamar yadda nace Allah ta'ala yana yayi wannan saboda ya tuna ma wannan al'umma ni'imomi da ya musu ta yanda ya aiko manzon Allah mafi mafi manzanni a cikin su wannan al'umma ya aiko mana da manzon Allah to wani ma wannan kallon ce ba karami ba kowace al'umma Allah ya aiko musu manzanni masu girma amma kuma mu sai Allah ta'ala ya zabe mu ya aiko mu da manzo Allah da yafi kowa da yafi kowa girma a cikin su to wannan ba karamin ni'ima bace mu ma idan muka butulce ma Allah ta'ala muka ki imani da manzo Allah to abin da ya samu bani sai shi zai same mu sanan daga cikin kuma ni'ima da Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma wanda amfanin kanta wato ni'ima bani Isra'ila mu ma mutuna da wannan shine lokacin bani Isra'ila akwai kumce-kumce da dokoki masu wahalhalu wanda suke yana da wahalar tabbakawa aka sanya mu saboda zalincin su amma Allah ta'ala mu zuwa mu Allah ce zama Allah ta'ala yana baya cewa ba sallaka ila rahmatil alamin wa ma aiko ba sai rahama ga talikai baki da Allah ta'ala ya riga kawo mana abubuwa masu sauki wanda daga a wannan addini zaka ga babu babu wahala a cikin addini babu shi bazan yana cewa habbu dini ila Allah al-hanafiyatu samha wato addinin da Allah ta'ala ya fi so ita ce wata ta bauɗe mushrika ta tsaya totar akan tauhidi ko mai sauki to mu Allah ta'ala ya keɓance mu wannan addini da sauki sannan kuma Allah ta'ala ya ya keɓance mu shari'a manzon Allah ta zama shari'a ce ga mamiyar shari'a ba shari'a ce ta wasu mutane su kadai ba wannan shi ma abu ne wanda ubangiji zai tambaye mu akan ta sannan kuma ubangiji kuma ya share dukkan shari'a shari'o'i da ya da ya saukar a ban kasa da shari'ar manzon Allah to wannan abubuwa duka ni'imomi ne da Allah ta'ala zai yi magana da ni'imomin da ya ba banu Isra'ila dan ma mutuna waɗannan abubuwa abin da ake so ka yanda kake kanta ka tuna idan ka tuna kuma ka rika tuna cewa Allah zai tambaye ka duk wannan ni'ima da ubangiji ya maka Allah ya riga ya rantsi yace thumma tusaluna yawma idhin 'anil na'im lallai za a tambaye ku wallahi za a tambaye ku akan ni'imomi da akan saboda haka waɗannan abubuwa shakkawa ba Allah ta'ala zai zai tambaya akai to Allah ta'ala yace kuma wa aufu bi ahdi ku cika alƙawari na kufi bi ahdikum zan cika alƙawarin ku al ahd shine alƙawari wanda aka yi mishi wato aka tsaurara shi da magana mai ƙarfi shine al'ahad nan wa afu bi ahadi ana magana wato duk wani dangi alƙawari Allah ta'ala ya musu to duka Allah ta'ala ke cewa a cika shi kamar mu yanzu da duk wani dangin alƙawari Allah ta'ala ya dauka da mu da cewa za mu bin manzon Allah za mu bi shari'a sau da kafa mu ma ubangiji sai zai zai nema mun cika wannan alƙawarin ko ba mu cika ba to wannan shine Allah ta'ala yake ƙara tana musu wannan wato alƙawari da yayi da su yace wato su cika shi su mishi da'a su bauta ma Allah shi daya su bi addinin musulunci kuma su bi shari'ansa kuma idan manzon Allah ya zo shi wannan annabi al'ummi al'ummi shine ba uwa nan addini wanda yake shi a bai san wani abu ba sai yaran mahaifiyarsa wato larabci da ya sani kawai baya rubutu ba kuma ya karatu saboda ubangiji ya kiyaye wato wata shubha da za ta iya tsarsuwa a littafinsa shi za ubangiji ya bashi a ummiyinsa wato bai canza daga kan asalin ɗabi'an da mutane suke tashi suke a kai ba inda misali ya je can garin ya zauna ya yi wata uku ya je can garin ya yi wata ɗaya ya je can garin ya yi wata shida sai a ce to ya je kowane garin ya je yana da wani malami da ke koyo a wajensa amma Allah ta'ala sai ya bar shi a ɗabi'ansa da ya tashi tun na farko saboda wato a gane gaske shi a yadda ya zo da Qur'ani tunda zai zo da littafi wanda babu kamar sa za a kuma yi karnuka ana karantawa to Allah ta'ala nan wannan duk yana ƙara gaya ma wannan ahlul kitabin cewa su cika wannan alƙawari alƙawari da yayi da su cewa zai aiko manzon Allah wanda za su same shi a rubuce a cikin littafin cewa da ma zai zo sannan kuma akwai alamomi da Allah ta'ala zai ya bayyana a cikin wannan littafi to idan manzon Allah ya bayyana ganin amana da wannan alamomin alama na gaskiya alama ta amana da Allah ta'ala ya sa manzon Allah tare da shi alama ta sira alhasana ginannan ɗabi'a da manzala ya tashi da shi a tarihinsa ba san shi da wasu hannarewar ɗabi'a ba ba san shi da yin wani hauragiya tun yana yaro to wannan abubuwa ce da za su sanya a fahimci cewa lallai manzo Allah wannan annabi ne na gaskiya to wani alƙawarin da Allah ta'ala kuma yayi da su yace a cika shi to kuma yana buƙatar ga a cika shi cikawa shine sai su yi imani daga cikin alama da za su gane cewa manzo Allah gaskiya ne shine zai zo wani wasu hukunce hukunce da aka haramta musu saboda zaluncin su manzo Allah zai ya ce wannan hukuncin an riga an share su hukunce hukunce da walhalu da aka sa musu aka aza musu a shari'ar su to da alamun cewa manzo Allah manzo ne na gaskiya to shi za a sami duk wannan wato abin babu shi to wannan shine ala abinda Allah ta'ala ne yake fada musu cewa aufu bi ahdi ufi bi ahdi ku cika alƙawari na zan cika alƙawarin ku yi min da'a ku yi manzo na da'a kuma ku yi mishi imani da shi ni ma kuma zan cika alƙawari na da ne muku na cewa zan shigar da ku aljanna zan kankare muku zunubanku zan haku ranar ku cikakke wannan shine tafsiri da manyan magabata suka fassara ayar haka yana so Rabi ibn Anas da Bahak ibn Muzahim da Ismail ibn Abdurrahman ibn Abi Kadima As-Suddi da Qatada ibn Da'awat As-Sabisi da sauran da sauran malamai Imam Ibn Jarir At-Tabari yana bi wato ƙara yin jawabi kan wani alƙawari da Allah Ta'ala ya dauka da ahlul kitabi yanzu yake tuna musu cewa su cika wannan alƙawarin kuma shi ma zai cika musu nashi nasa alƙawarin da yayi sai ce ahadullahi wa wasiyatuhu allati akhadha ala bani isra'ila Allah ta'ala anan yana ba da labarin wato alƙawari da wasicci da yamma banu Isra'ila ne fit taurati a taura an yi bayyinu lin nasi amra Muhammad sallallahu alaihi wasallam su bayyana ma mutane lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu rasulullahi cewa manzon Allah ne na gaskiya wa annahum kuma lallai yajidunahu maktuban indahum za su same shi a rubuce a littafin su annahu nabiyullahi cewa shi annabin Allah ne wa an yu'minu bihi fa su imani da shi وبما جاء به من عند الله da abin da yazo da shi daga Allah ta'ala to Allah ta'ala ya ce idan suka yi haka ufi bi ahdikum shi wace zan cika alƙawarin sai ce wa ahdu ilaihim annahu idza fa'alu zalika cewa ke idan suka aikata haka adkhalahumul janna da shiga su aljanna kama qala ta'ala zikru kamar da Allah ta'ala ya fara a cikin Qur'ani sai ma ne kafa hujja wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum as-salata wa atitum az-zakata wa amantum bi rusuli وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار har zuwa ƙarshen aya Allah ta'ala a wannan aya yana cewa a tuna musu lokacin da ya ɗauki alƙawari na banu Isra'ila cewa yana Allah yana tare da ku idan ku tsaye da sallah kuka yi kuka ba da zakka sannan kuma kuka yi imani da manzanni na kuka girmama su kaga annan Allah ta'ala ya ɗauki wannan alƙawari ya faɗa cewa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila al-mithaq shine al-ahd shi ne alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka cewa idan Allah ta'ala ya aiko duk manzannin da aiko musu to za su imani da wannan manzannin za su girmama su sannan kuma za su ba da gaskiya Allah ta'ala ya ce kuma waka ba ƙara kamar da kuma Allah ta'ala ya ƙara faɗa fasa aktubu hal ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil Allah ibn jarir yake cewa sannan kuma za su sami wato labarin manzon Allah da Allah ta'ala ya musu alƙawari cewa zai aiko shi to wannan manzon shine annabi ummi wanda za su same shi a rubuce a cikin littafin su yana umarta su da kyakkyawa yana hana su daga mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma yana halatta musu dadada wa yuharrimu lahum alaihim al-khaba'ith yana kuma haramta musu duk wani abin da yake wato ba dadada ba wa yadaw anhum israhum wal adallati kanat alaihim sannan kuma duk wasu kumce-kumce da wahalhalu da dokoki masu wahala duk manzala zai zo ya cire musu wannan abu wanda su yi alamun da aka basu na manzala Allah an ba su alamomi tsaurara amma daga ciki wato za a same shi dama yana da sirar hasana labarin shi da kuma yanayin tarihin shi an san shi mutumin kirki ne sannan kuma zai zama ummi ummi shine wanda ba yi da wani wato bai cuɗanye da wani ba balle wani ya bashi tunaninsa ya zama har ya taimake shi wajen zuwa da wannan Qur'ani yana nan akan ɗabi'a shi da aka sani sannan kuma za a same shi kuma yana umar da kyawa yana haida buna wannan shine wato sufin manzon Allah sannan kuma za a same shi kuma duk wasu dokoki masu wahala to za a samu manzon Allah ya cire musu wannan abubuwa kuma wannan duk manzon Allah ya zo yayi a shi sa Allah ta'ala ke cewa falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu duk wanda suka yi imani da shi suka girmama shi suka taimake shi wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka sauka tare da shi shi wannan qur'anin ulaika humul muflihun to wannan sune masu rabauta Allah ta'ala anan yana ba yana ƙara tuna ma waɗannan banu Isra'ila wannan abin da ubangiji ya dauka na alƙawari tare da su cewa su cika wannan alƙawari wannan alƙawarin to da manzo Allah ya zai zo to shine cikan alƙawarin to je su mishi baya a ce sun karɓi sunci shikenan to to amma kaga a kamar da muka yi dan tarihi su jiya da shekaran jiya sai suka tada ta wannan alƙawarin suka ce sun ji ba su ji ba suka ce wannan ba shi bane kwata kwata abinda ake da shi a bisharori a cikin littafin su suka murgude shi suka ce ba shi ake magana ba shi zan Allah ta'ala a wani waje ya ba mu labarin cewa ta wannan abin da suke yi ne sun san shaida kurukuru sun ganta sai su canza wannan shaidan Allah ta'ala sai tsine musu Allah ta'ala yana cewa fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa nasu hadha mimma dhukiru bihi Allah ta'ala yake cewa saboda zalunci da kuma warware alƙawari da suke yi sai muka la'ace su saboda haka wannan shi dai ta mu sana'ana kaga wannan zai ƙara sanyawa mu ma mu zama mu shiga ta yi mu domin duk abin da kaga an gaya ma banu Isra'ila to wannan ana faɗan ma al'umma matsala ne saboda su ma su ji yaje ya zama jan kunni a wajen su zai zama wato jan kunni a wajen mu wajen ji yayin da Allah ta'ala ya nuna maka gaskiya to ku taimaki gaskiya kar saboda wane wane bai dace da gaskiyan da yazo da san zuciyanka ba ko ba dan kabilan ku bane kace kai ba za ka yadda ba wannan wannan banu Isra'ila abin da ya fara sa suka fara cin wannan abin kenan suna ganin manzo Allah ba ba ba Ibrani bane baladabi ne sai ka ba ta so sannan kuma suna ganin su ba za su iya bin abin da wato Allah ta'ala ya saukar manzo Allah zama sun sallama ma dokan Allah ta'ala kai bai da baki da ba har a cikin attauran su tsohon alkawari zaka samu attaura da injila a cikin rike tafal har yanzu da sun shashare wasu wurare kuma sun ta canza amma zaka samu a cike take fal wadannan da tafai nasu da ba da bushara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cewa hadithuna al-kalima amma wadi'i suna canza maganganun ne wato magana ga abin da ake nufi sai ba da ake magana ba ga uwa ake magana to tare da haka daga cikin abin da yake karara har yanzu ana ta su bashi su yi bayanin wannan ayar me ma'anarta ba su iya yi ba su iya yi ba shine aya da ta zo a cikin sifir tatniya a deuteronomy da ake faɗa a zan kawo fasara larabcinsa ne kawai amma ga wanda yake so zai iya zuwa ya je duba Allah ta'ala yake ce masa uqim ina ga mu annabi annabi Musa yace sa uqimu li bani isra'ila nabiyyan zan tsayar ma bani isra'ila wani annabi min ikhwatihim daga yan uwansu daga daga cikin yan uwansu mithlika kai ma kamar kai wato kai annabi Musa aj'alu kalami fi fihi zan sanya magana na a bakin sa wa yaqulu ma amuruhu bihi kuma zai zai dinga bada umarnin abin da ne umarni wallabi la yaqbalu zalika zalika annabi duk wanda bai karbi wannan annabin ba allazi ya takallamu bi ismi bismi wanda yazo yana magana da abinda na bashi umarni ana an taqimu minhu zan daukan sa akan shi wa min sirrihi da kuma zan daukan sa kuma akan har wato ƴaƴansa da zuriyarsa Allah ta'ala yake bada wannan narko cewa zai aiko wani annabi annabin nan zai zo irin ka kai Musa ba wanda ke kasa da kai ba irin ka mitlika aka yi faɗa yace irin ka annabi ne manzo wato kenan ba wai annabi kadai ba kaga wannan yana da yana da kyau a fahimci haka sannan kuma yace kuma wanda bai karbi wannan annaban ba to Allah zai mishi azaba to kaga kuma aka ce kuma daga cikin yan uwansu ba daga cikin su ba daga cikin yan uwansu su waye yan uwan bani Isra'ila larabawa su su jikoki na Ishaq shi kuma manzo Allah jika na Isma'il ba shi dan uwa dan uwa kenan ba dan da Allah ta'ala yana son ya faɗi cewa daga cikin su yace a cikin su wani annabi a cikin su sai aka ce wani annabi a cikin yan uwansu haka ya faɗa daga cikin yan uwansu to a shi sa ibn qayyim da ya kawo wannan aya kusa ibn qayyim da shi da malamin sa ibn taymiya suna da rubutu da suka yi akan raddi ma ahlul kitabi ibn taymiya ina tunawa wajejen kamar 2012 ko 13 malamin mu dr abubakar sani bin kum yake wannan magana aji cewa ba duk duniya har yanzu ba a samu wani tafi da aka rubuta a kan kwamfatin religion irin aljawabu sahih da Muhammad Darajil Masih da Ibn Taymiyyah ba a lokacin nan na ji abu kamar saboda a lokacin ban saba karanta wannan aljawabu sahih din ba abin da nake karanta wa shine tafin wato Ahmad Didat da Zakir Naik da sauransu da kuma kalace kalacen lecturer su da sauransu nake ganin anya zai zama haka to amma sai da na riga na duba na fahimci wato Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim sun yi nisa wato lamarin su sun yi nisa in ka je kana dubawa aljawabu sahih zaka ga ba magana ce na haihu a yayin shafi ɗari biyu ba wa ga wa galtabai mujalje suke yi akan wannan to a cikin hidayatul hayara ibn qayyim yake cewa anan Allah ta'ala ya ya faɗi cewa wato annabi daga cikin ƴan uwan banu Isra'ila ba daga cikin banu Isra'ila ba annabi daga cikin ƴan uwan banu Isra'ila sannan kuma anan idan kuka ce wato almasihu ne annabi Isa su kirista to dai annabi Isa yana daga cikin banu Isra'ila ne shi yana daga cikin banu Isra'ila sannan kuma idan saboda haka kaga ana sai a ce nabiyyan min anfusihim kenan ba nabiyyan min ikhwatikum ba haka haka wato ji ibn qayyim ke faɗa yace kuma abin da abu ne sai ne cewa wato Isma'il shine dan uwan Isaac sannan kuma yace nan da aka ce mitlika nabiyyan mitlaka annabi kwatankwacin ka yana nuna cewa shi din ma yana da shari'a ce sabuwa ba kamar annabawa da suka zo bayan annabi Musa ba duk annabawa da suka zo bayan annabi Musa in dai a cikin banu Isra'ila ne to sun yi aiki ne da attaura sai dai a samu dan ƙari kadan attau zabura ƙari ne akan attaura injila ita ma ƙari ne akan attaura ba barin attaura akai baki ba amma nan aka ce kwatankacin kai annabi Musa wata zai zo da sabon shari'a ke ba shari'a ce irin taka ba sannan kuma a sai suka ce to wasu Yahudawa sai bu sai wato ana magana annabi Isa ba kasan annabi Isa a wajen yahudawa su wato babu babu cinci su a wajen su suna ganin ma ba ma wato wani ɗani na yusuf najjar wannan yusuf da kafinta da suke faɗa wato ba ta hanyar aure aka haife shi ba to su dama sun fitar da masihu a ciki to amma daga baya suka ce akwai wani shamuil haka shine wa ake magana wannan annabi wasu kuma sai su ce kuma akwai kuma yushau shine ibn qayyim yake cewa to wannan dai in ku ce shamuil ko yushau to nan ya ci karo da faɗinsa cewa nabiyyan mitlaka annabi kwatankwacin ka shi ko wannan shamul da kuke magana ba kwatankwacin annabi Musa ne shi ma ake da da shirin annabi Musa in ku ce kuma Yushau Yushau kuma an same shi ne ma tun farko shi ma lokacin annabi Musa annabi Musa shine wannan fata Musa da suka tafi a cikin kafi kaga ba zai yi ba kwata kwata to in babu to babu shike wannan bushara bata cika ba inda ibn qayyim ce in dai babu waɗannan rijalan ba shamul bane ba annabi Isa bane ba annabi Yushau bane to waye kaga dole ku dawo ko dai ku ce manzon Allah ko kuma shikenan ba zai zama ba zai zama abin nan akwai littafi da wani bai hude tun ya rasu 570 bayan hijira a ya musulunta shine yazo yana ta kafa musu wadannan hujjoji ya sa musu littafin ifhamul yahud wato kokarin kafa musu yahudu hujja zai kawo abubuwan da suke yin annabcin manzon Allah da kuma wato annabci na annabi san shi kansa da suke zagi littafi ne mai kyau ga wanda yake son ya duba sunansa ifhamul yahud da shi wannan babban malamin su ne na Yahudawa ya musulunta kuma daga baya ya zo yana wato magana kansu to anan dai kaga tabbas annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo an yi maganar sa a cikin tafi ko a injila ko a taurin da akwai maganar su wannan na dauko ɗaya daga ciki ne amma ba ka ba za mu zo nan gaba can inda za a zo a sake magana wani sufa na shi mu rika zuwa muna kawo abin da yake yayi shige da abin da suka faɗa su altafin su to amma cikin wato abun takaici yayin da abin da suka sani din ya zo musu su suka kafirce Allah ta'ala yana cewa falamma ja'ahum ma arafu bihi kafaru bihi ma arafu kafaru bihi Allah ta'ala ta fa la'natullahi 'ala al-kafirin yayin da abin da suka sani ya zo musu su suka kafirce suka ce ba shi bane Allah sai musu yace ya tsine musu wato shi zaka ji duk inda zaka ahli kitab ana tsine musu wannan shi dalili wanda kuma ya kamata zama jan kunni a cikin mu ma duk yayin da ubangiji ya baka wani abu na ilimi ka ɓoye shi ko maka ɓoye gaskiya ko ka juya shi ka lalata addinin alhayi da gangan to wannan tsino Allah kake zama kanka domin Allah ta'ala abin da ya faɗa kenan falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin Allah ce tsino Allah ya tabbata kan kafirai sai ka Qur'ani ai ba wai mazalla Allah ta'ala me zai ji in ya tsine ma wasu wasu halittu amma an ga ya tsine akwai dalili kawai akwai akwai hikima a saboda haka duk wanda ya koye wani shaida da yake kansa yake wuyansa a wannan al'umma shi ma a to ana tsoron masa wato zai sami zai iya samun wato wannan la'ana da yahudawa suka same shi saboda haka malamai suke cewa wajibi ne ga ma'abuta ilimi su bayyana da ilimi kasa koyi shi da abin da suka sani da ilimi to kasa koyi idan ba haka ba to abin da ya samu da ahlul kitabi musamman yahudawa to su ma zai samu da su sannan kuma dole su kuma wanda suka san cewa abin da aka faɗa gaskiya ne su ma su nuna cewa sun yarda su faɗa su ce lalle mun yi da muna tare masu gaskiya kar wani ya saboda kawai jin cewa wane wane ba tare muke da shi ba ya bi ya koye wannan gaskiya ya canza shi Allah ta'ala yana cewa wa idza akhadha Allah dan da yana cewa alƙawarin da aka yi da su wa idza akhadha Allah mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktubunahu wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim Allah ta'ala yana cewa ka tuna musu lokacin da ya dauki alƙawari tare da waɗannan ma'abuta littafi cewa za ku bayyana da abin da ke cikin littafin ko ba za ku koyi ba sai suka suka yi wurgi da wannan abin suka lalata wannan wannan amana da aka ba su da wannan shaidar da aka ce Allah ta'ala ya kuma gada musu da kuma la'anta a duniya ka ba je lahira ba saboda haka wannan shine Allah ta'ala da yake kara tana musu cewa su cika wannan alƙawari din a cikin su wanda ya ji cewa wannan shine wato abin da aka gaya musu a littafin shi ya dace da sifin manzo Allah to ya karba to kaga Abdullahi bin Salam ya karba wasu daga cikin Yahudawa sun karba amma tsiranu su sun yi karba sun ce tuwa babu to kaga waɗannan su suka fitancanta ko Allah ta'ala ya tsine musu Allah ta'ala ya kyauta Allah sai ce wa iya ya farhabun kuma ni kadai za ku yi tsoro anan akwai abin da ake kira wato taqdimul maf'ul an gabatar da maf'ul bi kamata wato inda larabci ne kawai a da sai a ce muna tsoron ka ko ku yi tsoro na farhabuni Allah ta lafiya sai ce farhabuni ku yi tsoro na amma sai ce wa iya ya farhabuni kadai za ku yi tsoro wannan taqdimu maf'ul bihi ko taqdimu mahaqqu ta'khir yufi yufi al-hasr ijma al-wajh da abin kaga an shine ya kamata ya zo a na biyu ya zo a na daya a larabci to wannan yana nuna maka cewa wannan abin an takaita wannan hukunci a kansa kamar ka ce iyyaka na'budu to Allah kai yake magana ka bauta ba ba wani ba da ka da maka ce na'budu ka za bauta maka amma ka ce iyyaka na'budu to nan ma za ka ce farhabu sai ka ce wa iyaya farhabu sai ba ce farhabu ni ba dan wai ka fahimci cewa wannan tsoron da ubangiji ke bada umarni tsoro na bauta ne da Allah ta'ala shi kada yake ma irin sa ko bai halatta a fuskatar da wannan tsoro zuwa ga wannan Allah ta'ala ba wannan da daga cikin hanyoyi da malamai ke gane cewa abu bautan Allah ne wa iya ya farhamu wannan yana nuna cewa wannan arrahaba da Allah ta yake magana to bautarsa ce bai halatta ka ji tsoron wani a muƙabilin da tsoron da zaka yi ma ubangiji ba wannan wace irin tsoro ke tsoro ta ibada tsoro wacce take ko tsoron wani abu na gaibi Allah ta'ala ya ce yana da wuta sai ka koma kana jin tsoron wani saboda shi ma ya ce yana da wuta shi wuta yanzu wannan tsoron da kai tsoro ne na shirka Allah ta'ala shi ke bada arziki shi ke saukar da wato fushinsa kan bayi sai ka faka koma kana tsoron wani kai saukar da fushinsa akan ka to wani kaga tsoro ne ibada kai bai hanta ka fuskantar da shi ga wani ga wani ba sai wato sai zuwa ga Allah ta'ala kamar tsoro ka ji tsoro tsoro ka ibada gaskiya ka ki wato ba da shaidan abin da gaskiyar da yake kanka da ka sani saboda kai kana tsoron wani kare zo daga baya ce wato zai zai sa kama da akan ka to wannan shi ma malamai suka ce ai tsoro ne a babu fitar da gaskiya dole ka fitar da gaskiya Allah ta'ala ya riga ya umarni cewa lalle a ba da shaida yanda yake kara koyi shi Allah ta'ala ya ci gaba cewa wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar musaddiqan lima ma'akum wanda ya gazgata abin da ke tare da ku wala takunu awwala kafirin bih kar ku zama farkon masu kafirce ma abin da Allah ta'ala ya saukar Allah ta'ala anan yana bada labarin cewa su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sannan kuma da abin da Allah ta'ala ya saukar ma manzon Allah na Qur'ani wanda wannan Qur'anin yana gazgata abin da ke hannunsu na at-taura sannan kuma gazgata wannan Qur'anin to shi ma gaskata a taura ne idan suka kafirce ma alqur'ani kuma su kamar sun kafirce ma taurarsu da injilansu ne babu yadda za a yi yanzu mai wanda yake a yake cewa ya imani da taura ko injila imanin sa ya cika sai ya imani da manzon Allah a qur'anin sa da qur'anin sa in yace bai imani da wannan qur'anin ba to shi ma ya kaita tauran sa shi sa Allah ta'ala yake cewa wa aminu ma azat musaddiqan lima ba wannan tafi yana gaskata abin da ke tare da ku saboda akwai alƙawarin da aka muku wannan qur'ani ya zo ya cika shi akwai abubuwan da aka faɗa sifofin manzo Allah a ce tauran manzo Allah ya zo da su da aka to me me ya rage kenan wajibi kowa ya karbi wannan shaida din wannan shine wato tafsiri na da Abu Aliya da Mujahid da Arabi ibn Anas da Qatada suka yi kamar da At-Tabari da Abdurrahman ibn Abi Hatim Razi suka kawo Allah ta'ala sai ya ce aminu bima anzaltu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku wato sai da abinda na baku na ayoyi na da wani farashi dan kankani wannan shi ma yana daga cikin duk wanda ka in kullu za ga wato tsananin ya fi yawa ga masu ilimi saboda su yahudawa suna da wani abu ne na ilimi Allah ta'ala ya ba su muske ne masu tibasi ba sabani wanda zai ce shi ya bace ne kawai a jahilci za ku za a zo su ma ya magana kan nasara amma da za duk waɗannan ana magana musamman kan yahudawa ne sai kuma miyagu kuma a cikin shugaban nasara da suka san gaskiya da suka san gaskiya kuma suke takewa da su masu iya shiga ciki amma dai asalin ana yi ne da wato yahudawa Allah ta'ala yana cewa kar ku sai da abin da na baku na ilimi da wani farashi kaskantacce na duniya a wanda yake kaɗan ne sannan kuma kar ku ki bayyana lamarin adam muhammadu ga mutane ku yi musunta cewa wannan abin da ya zo da shi wannan ƙarya yake yi shi da ya zo abin sadaka alhali kusan tabbas wannan mutumi wahayi aka masa wannan shine wato ma'anan farko da malamai suke bayarwa na na wani ma'anar wannan aya wala tasharu bi ayati thamanan qalila Allah yana bada umarni ne akan su bayyana gaskiyar da suka sai na manzon Allah kar saboda kawai su wato gamsar da san zuciyarsu san zuciyar wasu jahilai wanda suke malantar da su su zama sun koya al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zabul ibnu ibnu ibnu jarir at-tabari fasaran farko kenan da malamai suka yi sai fasara na biyu da abul ali yayi shine ce kuma wannan ayan tana haramta a dauki mutum ya dauki wato al-ujra ya karbi wani abin hannu saboda abin da zai koya mutane na ilimi eh wannan wata magana ce abul ali ya kawo ta wanda in aka dau zaka tafi kuma za a shiga ukure daga shi a wannan zamani amma bari mu karanta abul ali ya kamin at-tabari ya kawo da sanadinsa zuwa ga Arabi Abu Ja'far al-Razi Isa ibn Mahan daga daga Arabi ibn Anas al-Khurasani daga Abu al-Aliya Abu al-Aliya yake cewa Allah ta'ala cewa la tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku sai da ayoyi na wanda na baku na sauka muku da shi wata wani farashi dan kankani sai ce la ta'khudhu alaihi ajran kar ku karbi wani abu na baiwa da ake baku saboda akan ayoyi na wa huwa maktubun indahum fil kitab al awwal an rubuta musu a littafin su na farko cewa ya ibn adam ya kai dan adam allim majjanan ka koya wa mutane addini a kyauta kama ullimta majjanan kamar da wato kai ma ka koya a kyauta wannan wasu daga cikin malamai wannan kaga ma'ana ma'ana ce guda biyu ma'anar farko shine abin da su sauran malamai suke fara ibn jira qabri ya rinjayar yace wannan ayan tana magana cewa ne kar ku musanya abinda kuka sani na shaidan annabtan manzon Allah saboda kawai da ba a shaida da ku da kuma wani farashi da ku samu na duniya dan kankani wannan shine tafsirin farko kuma wannan shakka babu ta fira ta fira cewa da jirgin aya sai kuma abul aliya shi mu tare da wannan bayani da wannan ma'anar amma sai ya rama ma'ana ta biyu yace kuma a ciki kuma an hana su su rika daukan an san wani abin hannu akan su wannan sharadi ne na koya mutane addini eh wasu daga cikin malamai kamar su imamu abu hanifa sun ɗauki sun yi hujja da wannan ayar wajen cewa bai halatta mutum zai koyi da ƙur'ani ko zai koyi da sunna ya karɓi wani abu ba ya karɓi wani lada ba saboda haka sai dai ka koyi yadda aka koyi Allah ta'ala saukar da shi ce shirya ce ga kowa da sauran halittu baki da kai ma kawai ka koya ma mutane a haka bai halatta ba ka zo ka ce za ka ɗauki wannan kashi wasu wani dukiya a haka wani abu hanifa da ashabun ra'ayi su suke da wannan ra'ayi din to amma sauran malamai su Malik ibn Anas zan dai takaita magana ne amma magana ce mai tsawo Malik ibn Anas Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Isa ibn Rahawiya da sauran malamai suka ce a'a a wannan babu laifi mutum zai iya karban wato abin hannu akan wani abin da ya koyar in ya kasance ba yayi da ya sai da addinin ba yayi ne saboda wata kila lokacin sa da aka rike saboda idan ka ce koyar da kai ai lokacin sa za ka rike a wani lokacin zai koyar da kai tana shi ya iya zai iya zuwa can kasuwa ya je kasuwa ya ci gaba da cinikinsa idan an sa ya ga bukatar ya koyar a wurin kasuwa sai ya koyar amma yanzu kai da kace lalle lalle kai je ko ina ya tsaya dorayi ya ga awa kaza zuwa awa kaza to a nawa suka ce to kaga wannan ya halitta ka ba haka zalika mutum dan ya zo a ya zo ya mutu dukuya ya ba da ya yi rukuya sai ce ya biya ya biya shi abin da ya yi masa saboda wato ya amfana da abin da Allah ta'ala ya bashi na arziki bayan suka ce shi ma wannan babu laifi muka ce ruku ya yi ma wani ya bashi kuɗi ba wai ya je shago ba ya shago wannan magana ita magana ce ta malamai magana ce ta malamai wannan kar hada abu biyu akwai magana zan yi shago in je ina kira in ce na yi buɗe wani shago cewa da azo don aka riga aka zo a kawo mara lafiya in ci gaba da yi musu addu'a daga baya lafiya na abin sana'a ta kasuban wannan magana ce ta malamai ba ina cewa halal ne ko haram a nan yanzu ba saboda ba lokacin magana bane amma ina abin da nake magana yanzu da nan zo wucewa kawai in ga wani yana bukatan a yi mushi addu'a sai na mushi addu'a ya bani wani abu na karba malamai suka ce ya halatta hujja akan haka shine waɗannan sahabbai da suka je suka same suka nemi bakon wani sarki ya karɓi bakon su ya ki karba daga baya kuma sai wato tunawa ta harbe shi sai suka ce su ba za su mishi ruku ya basu ya biya su Allah ta'ala kuma mazala kuma ya tabbatar da su akan haka har yake cewa inna haqa ma akatrum alaihi ajrun kitabullah mafi cancanta abin da kuka za ku karba wani lada za ku samu shi littafin Allah haka wannan malamai suka ce to yana nuna halaccin cewa wato a a karba idan akwai dalili a nan dai akwai tafsiri da ya kamata mu yi saboda a daidai wannan lokaci za ku ga malamai su ma yanzu wato tasu ta same su ana diran musu ana ganin kamar jiya ne lokacin siyasa ya zo kamar suna sai da addini su saboda wato neman wani farashin duniya ɗan kanki to dole in aka zo irin irin wannan aya sai an zo ai tafsiri sosai saboda jama'a sun gane yadda abubuwa suke idan ya zama dole mutum sai ya yi bayanin gaskiya yanzu misali a ce mutum ya je koyi ilimi ilimi na addini a garin babu wani malami irinsa ya je da kulla kansa ya ce shi in ba a biya shi ba ba zai koyi da wannan mutanen wannan garin ba to na haramun yayi kuma shine Allah ta'ala ke ya faɗi yake alƙawari cewa la tabayyinuna hulil nasi wala taktubuna ku bayyana wa mutane kar ku koyi shi ya tsawa alƙawari cewa dole duk wani wanda ya san wani abu to sai ya sanar da shi wannan shi wannan dum ijim bil ijma malamai sun ce wato bai halatta ga wani mutumi da Allah ta'ala ya sanya ilimin wannan mutanen wajen a wuyansa yake ba ya ce keme bai ce shi ba zai koyar ba alhali kuma shi ana bukatar wani ilimin nasa dole sai ya koya dole sai ya koya in ya koyar ba kuma ya da zunubi kuma ya koya gaskiya da ubangiji ya ya sanar da shi a to amma kuma idan kuma ya zama in kuma ya zama wato zama yayi akwai ire-iren sa da yawa shi kuma yana bukatan kuna bukatar ya koya ma yaran ku lokacin shi kuma da zai ba yaran ku lokacin da ya kawace yana neman kuɗi to shikenan wannan babu lifi idan ya zauna ya ce a biya shi kuɗin lokacin sa ai ba wai an biya shi da kuɗin Qur'anin baki dai ba dan ba wanda yake biya shi kuɗin Qur'anin sa to amma kuma lokaci da ya zauna yana wato kokarin koya ma yaran ku a wani abu na addini to wani shi ma wani abu ne da ya kamata a karrama shi akai wanda kuma da yawa daga cikin malamai sun yi haka wanda kulafa sun dinga ba manya manyan malamai suna aika musu kyaututtuka saboda abin da suke yi na addini da koyar da addini haka sai ma malin sauransu da an dinga aika musu abubuwa a kokarin taimakon su saboda addinin su a saboda kaga wannan aya hakkin wanda ya canza addini ne saboda son zuciyarsa akwai wanda za ku gani wato ana ci da addini ta hanya guda biyu ko dai mutum ya zama shi duk yayin da aka zo da aya da hadisi to zai fassara ne gwargwadon son zuciyar waɗannan mutane ko gwargwadon son zuciyar mutane shi shi shi a karan kansa saboda neman mabiya to na kaga yanzu yana bin son zuciya to wannan shine akan Allah ce wannan aya take ai su ma abin da suka yi saboda manzo Allah bai zo a son zuciyarsu ba su ba su so manzo Allah ya zama balarabe ba suka koye wannan gaskiyar shi ke nan sai ya zama wannan dalili ya sanya Allah ta'ala ya ce suna saida ayoyin Allah ta'ala akan farashi ɗan kakanki wannan shine ma'anar farko ma'ana na biyu kuma shine kuma duk wani wanda zai dauki ilimin sa ya zama tafarki ne zuwa ga yaje yana samun kuɗi da shi takassuban nake wato yana amfani da ilimin sa wajen zari'atan ila takassub ni malamai at-takassub wal iltiza zai je wato kofan masu mulki ko kofan masu wadata masu hannun shuni ya riga wankwasa musu yana kuma neman su bashi arziki yana wasu madanci ba kuma dan komai za su bashi ba sai dan kasancewa shi makaranci Qur'ani sai dan kasancewa shi mato wani malami da yake wa'azi a gari saboda wannan kawai za a baka alfarman wannan abin to wani wanda yace ya ci kudi su ya ci kudin haramun kuma ba wai kana zaune Allah ta'ala ka maka ganima wato daga sama ga sashiya ba asalwa ga sashiya daga sama ba wannan ne ubangije maka a kawai zuwa kai da kaje ma da kai sallama kace a gaya mushi cewa a rama ne wani mai dan dan sakon yace a an ce malam wani ce a kace na ce a rama wani wato kaga alfarman duke za ba alfarman katin za baka alfarman katin za baka to kuma in an baka alfarman du wato kauna katin ne katin kuma na duma ne to bai ka lokaci ba kai kadai sai ka zo haka kowa ba shi shana in haka ne in an baka amma baka baka haka kawai da kai sai ayyanka ka ce wai wai an halatta mu sauran mutane kyauta kai da me za a haramta maka dan me za a haramta maka ba alhali da alfarman ba alfarman kai ka karan kanka samu ba ba za la ya hana wannan hatta mutum a tura shi wajen neman wajen wani abu na aiki in aka tura shi kuma ba za a bashi ba sai dan wannan aikin nashi matsala ya hana matsala tura sako yayi dan sako sai kawai sai yaje sai ya ga ya dawo da wani garken awakai sai ce to matsala kaga wannan shine zakan da fa aika in je in kawo muku wannan kuma gashi an bani kyauta magana sai ya fusata sai yake cewa ya za mu tura ma'aikaci ya je ya dawo ya ce wannan kyauta aka bani wannan kuma ga naku afala yamkutu fi baiti abihi aw baiti ummi hatta yunzara ayyuda ilayhi amla da bai zauna gidan mahaifinsa ko gidan mahaifinsa bai gani za a bashi kyauta ka zauna ka gani mana ka kiwa ka gani za a baka an baka dan kai malam wani ne tunda dai dan malanta aka baka dan me zaka sa kaga zaka daga baya so ake daga kaga su wacin me za su kai haka dan da ka je an san wannan zakkan wata da in bai sanya baya zai ci a ba duk a ta bayarwa ba wacce shekarar ma mun baka kaza fa mun baka afiya kaza da aka yau gure a riƙa ne ba sai mun bayar ba sai ya je wurin mazala kaga sai ya lalla ya mishi lance ya ce ai wani an samu fari ko an samu kaza haka shike kamar yadda kai ma yanzu in aka baka an baka saboda ku ku ne wato jagoran al'umma ku ne malamai ku ne wane ne wane ne daga lokacin da ya zo ya sanya wani banna kuma to ya riga ya sai na bayar riga ya baka ba za ka iya cewa kun yi ba to kaga wannan shi ke faruwa kuma ire-iren wannan shi ne ke faruwa ka gani a su daga bayan madda suka san addinin suna zuwa suna nike ire-iren waɗannan mutane an ba su an shuka irin makarwa da aka ba su su kuma suke da sun gani su kuma dama harkar duniya za ku gani in duniya ke haduwa a wurin shi ba ki wanda ya taɓa ganin wasu daga cikin wanda suke danganta kansu dawa zai an ba su gaza sun ci sun ci sun ci sun ci to abin da ya saba shi ne dama na hudu da duniya ake yi su ne kawai ke gani a matsayin malamai kuma shi su yake gani a talabijin to sai ga baki ɗaya shi kuma sai masarar malamai kungur baki ɗaya da an tashi sai ce tun malaman su zama yan duniya ba wai ƙarya ne ɗungurungun ba ya ji ya ɗan wasu abubuwa ne gaskiya tsakani da Allah kan mai kanmu ƙarya ya ji ya ga wasu abubuwa ne da ake ba wasu lokacin malamai alfarma malantansu ka samu alfarman malanta idan ubangiji ya koro maka da gaske babu laifi amma kawai haka nan kamar da shi zama wannan hanya yanda da ta subar na nema ka ce aika kuna addu'a kuna kaza kuna kaza in fa ba a yi kaza ba za ku lalata abubuwa a zo a rinka ba ku wannan abubuwa to gaskiya wannan ana gudun kai da shiga wato cikin fatan cewa sun sai da ayoyin Allah ta'ala da farashi din kankani wanda kuma kaga wannan da yawa wasu daga cikin masu wa'azi ba sa kula da wannan abubuwa sai yayin da dan siyasa ya je ya kira masu wa'azi ya lalata su ya lalata su gaban al'umma lokaci ɗaya kuka zo kana son kare kanka ba za ka iya kare kanka ba ba za ka iya kare kanka ba Allah ta'ala ya kyauta saboda haka shi da addini wannan shi da Allah ta'ala ya hana haka zalika kin kin faɗan gaskiya saboda wani abin da aka baka aka tushe maka baki yanzu shine wannan abin wato malamai suka ce ba daidai bane daga cikin magabata ana magana ana a cikin abin da ake bayarwa yana koyarwa a majalisinsa na karatu sai wani mai mulki ya zo ya fa gane mai mulkin ne sai to tun da kaga ana bada karatu hadisi ake bayarwa don haka ya gaje ya miƙe kafarsa kamar da aka sani malamu da muke bin su a sauro da yawa wani lokaci saboda gajiya wani za ga ya dan kwanta haka yayi haka haka ya saboda dai dole rayuwa dai jiki sai an dinga motsawa to sai ya zo ya miƙe kafarsa da ya fahimci cewa wannan mutumin sarki ne gashi ya zo a wurin sai sai ki tabbaci kafa wannan sarkin da yake yana son ya jarrabta shi sai bari sai da daddare sai aka aika mishi wato wato gana musu da kuɗi aka aiko mishi ya gane cewa daga wani saki ne sai ce to ka je ka gaya mishi cewa wanda ya tankwashi kafansa da rana ba kuma zai miƙa hannunsa kuma da dare ba haka aka yi kuma ya kafa ya ce to wanda daga sai ki tabbas wannan matan shi gaske ki amma kaga in haka nan ne abun yazo aka zo aka fahimci cewa malami ne yana buƙatar wani abu aka bashi wanda magabata sun yi haka kuma sun karba wannan ba shi ake magana ba amma kar a ci da addini manzala yana cewa iqra'ul qur'ana wa la ta'kulu bihi ku karanta qur'ani amma kar ku cire qur'ani har ku cire qur'ani kar wani ya zo kawai haka nan saboda neman biyan bukatansa ya ce kawai ka masa campaign kuma ka tan ka dinga zunba mashi wasu wasu kuntai irgi wani kunuti za ka yi wanda ka san cewa kai dan fati ne kuma yanzu ha lokacin ka zama dan fati su waɗanda suke yan opposition kuma su gane kai abin ka ba al'umma saboda haka duk yanda wasu daga wasu da suke cewa malamai su a ta shiga ana nutse mai yan siyasa a gaskiyar magana siyasan da ba siyasa adila islamiyya za a yi ba malamin ya shiga to akwai gadaji wara ka dan tsaya kana dan ja baya baya kamar wato wanda yake yana yana jiran da an da an ce da an yaga wani abu ya sako na fitina sai sai gudu haka kamata sai ka tura wani wanda ke bai kai bai kai ka ba ya je ci ya dan tattaba din amma malami dai ya shiga to wannan gaskiya da yawa daga cikin malamai ba sa bada goyon bayan haka saboda abin da yake ciki na jarabawa iri iri Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya ce wa iya ya fattaku ni kadai za ku ji tsoro wannan Allah ta'ala yana bada umarni cewa shi kadai za a ji tsoro shi ma wannan yana da takawan wato takawa Allah ta'ala yana son ta yana da ibada ce takawa da imani su da dama za ku ga ana amfani da su a Qur'ani in aka amfani takawa ba a ce imani ba to ana takawan da imani sun shiga ciki in aka yi amfani da imani ba a ce a takawa ba to ita ma takawan ta shigo ciki amma idan aka hada su to kuma zai zama imani yana maganar ka zo da wasu abubuwa na da'a su kuma takawa yana magana kai wasu abubuwa da Allah ta'ala ya hana ka wannan shine wato inda ake rarrabe su malamai suka ce a takawa shine an taksha Allah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tafirra min iqab Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah au kama qala alqayyid cewa wato idan zaka yi takawa shine wato kana neman rahamar ubangiji kuma ka gina wannan takawa akan wato hasken da ubangiji ya baka na Qur'ani da Sunna kana kuma neman ubangiji ya baka lada ka kuma guje ma ukubansa da fushinsa to wannan shine takawa saboda ka shi takawa a shine ma hakikatin sa shine ina yi barna bai ake cewa ai ka kiyaye ubangiji ka kiyaye shi ta hanyar in yace kai abu kai in yace ba za ka yi wato kar kai ba a samu kai nan a to shine Allah ta rike cewa iyaye fa ta gumi kai za ku kiyaye ni ni kai za ku yi matakawa takawa wannan aikin ubangiji aikin ubangiji ne shi kada ake fuskantar da ita zuwa gare shi Allah ta'ala sai ce wala talbisul haqqa bil batil karfu wato cudanya gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa ku oye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kuna sani anan wannan aya akwai a kana da dama kai mishi fasara kwatan guda biyu wanda ya dan san larabci da fahimta me muke faɗa ana idan ka ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa to wannan wa taktumu da aka faɗa zai iya zama wannan ya zama an yi hasfin nun saboda wannan ana al-mudmara wanda aka boye ta yau nan wawu zai zama wawu jam'i wawu sarfi wawu sarfi ce abinda Allah ta'ala ke magana wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wato kar ku cuɗanya gaskiya da ƙarya sannan kuma ku kuma a same ku kuna koya gaskiya wannan shine wato idan ka sa wannan wawun wawun jami'i ce kamar ka ce a larabci ka ce karka karka rinka yin magana a waya kuma kana tuka mota kaga an hana ka akan aiki hana abin ne guda biyu aiki ne guda biyu aka hana ka in ce karka rika danna waya kuma kana tuka mota ai amma ba a ce wai karka danna wayan ba shi kadai ba ce karka tuka mota ita kadai ba cewa akai karka hada aikin guda biyu to idan ka ce wannan wawun din akwai an al-mudmara a bayanta to sai zama ma'ana shi wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktubu al-haqqa wa antum ta'lamun kar ku hada gaskiya da ƙarya sannan kuma a same ku kuna koyar gaskiya wannan wawun sai zama wawu wawu jam'i wa sarfi kamar yadda malamai ke faɗa a sai wasu malamai suka ce a wannan wawu wawu wawu azab ce wato Allah ta'ala abin da yake magana wala talbisul haqqa bil batil kar ku cudanya gaskiya da ƙarya sannan kuma wa taktubul haqqa kar ku asabe ku wala taktubul haqqa kuma wannan ita ce wawu wannan abin da Ibn Taymiyyah kuma ya farin jayarwa kenan kuma wannan ma'anar ta fi ta fitowa fili saboda abin da yasa aka cire ba mai wannan wala din ba saboda da hada suke babu wani wanda zai zama yana hada gaskiya da ƙarya sai ka same shi yana koya gaskiya kuma in dai yana hada ƙarya da gaskiya yana faɗa mutane sai ka sami shi to yana koya gaskiya saboda haka wannan a ɗauki ta matsayin wawul azifa ta fi akan a ɗauki ta matsayin wawul sarfi wal jam'i kamar da ibn taymiya ya faɗa kwatankwacin haka wai da Allah ta'ala ya ce ya ya ayyuhal kitabu ya ahlal kitabi la talbisu lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktubuna al-haqqa wa antum ta'lamun ce lima talbisuna al-haqqa bil batil me yasa kuke hada gaskiya da ƙarya wa taktubuna al-haqa kuma kuna koyi gaskiya kuma wa anta ta'lamu hali kuna sani amma kusan ma'anar su daya wannan aya ne saboda haka wannan shine abin da ibn tabiya ya faɗa a wannan abin da Allah ta'ala ke magana cewa ya ku al kitabi kar ku wato hada ƙarya da gaskiya sannan kuma a same ku kuna koyi gaskiya hali kuna sane Allah ta'ala anan yana faɗan wato wani ɗabi'a na munafunci da ake samu yahudawa da shi ne anan abin da ake samu da shi shine za su zo suna nuna wa mutane cewa sun yarda cewa annabi Muhammad manzon Allah ne shi sun yarda cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne da ma sai su koma suna cewa amma dai an aiko larabawa ne ba aiko mana shi ba to kaga wannan munafunci ne kuma ka yarda cewa kuma abin da yake faɗa gaskiya ne kuma yanzu kuma dan yanzu ka ce gaskiya ne to kuma dole ka yarda cewa kuma da kira da yake ba sauran mutane yana cewa an aiko ne zuwa ga sauran mutane baki da dole ka yarda in kuma ka ce a'a wai aiko zuwa ga larabawa ne baki ka kaita shi to kaga wannan shine abin da suke yi su zo su bayyana cewa manzo Allah lalle annabi ne sun yarda amma kuma lalle su bi an aiko ma larabawa ne ba aiko musu ba ko kuma wasu daga cikin sai su ce ai kash abin da saka ba za mu imani da kai ba saboda kai jibril ne ke maka wahayi mu kuma jibril dan adawa mu to kaga ga gaskiya sun yi cewa sun yarda cewa ai yanzu kun tabbatar cewa lalle daga sama lalle a wahayi ke zuwa mishi a kun yarda to wanda kuma dai me za ku ba Allah sharadi za ku ana sharadi wajen wajen gaskiya wannan kuma yana daga cikin wato abin da ya kamata mu kula kullum gaskiya kar ka masa sharadi kai in dai kai ma gaskiya sharadi kace sai an samu kaza to ko abin ya zo zaka imani ba kar ka ce gaskiya sai ya zama ta wani ta wani wato wata kama wata kai kake so kai dare ta a ka karba gaskiya saboda sunta gaskiya kawai in ta yi kama da abin da kake son karba karba in ba ta kama da abin da ka sani ba kan saba da shi a da abin da ka sani ka saba shi ka gaskiya saboda ita ce gaskiya ka duba ga inda abu hore zai zai bi irin wannan cewa sai ya funci sai ya ga sin da yayin da ita zai karba ina mazalla zai ce zai ce mishi abin da iblis ya ga mishi na ayatu kusi kuma sadaka ka huwa kabu ba zai ita da wannan ba to ka karba gaskiya saboda ita ce gaskiya ya koda wanda ke makiyin Allah ne zai ce gaskiya ce gaskiya din ke faɗa to kunu ma asadigina kawai ku zama tare da tare da masu gaskiya kace eh lalle wannan abin da faɗa gaskiya faɗa shi kenan ka ka huta amma ka koya gaskiya to wani ka kayi wani kayi wani wato dabi'a ce dabi'a ta ahlul kitabi ta yahudawa wanda ga su sun fahimci manzon Allah sun fahimci cewa an aiko shi wajen mutane baki daya amma suka ce a wannan ai kuma larabawa ne baki da ko ko wannan a su jibril ne ke mushi wahayi da haka su ba za su yadda ba to kaga wannan sai ma ubangiji sharadi wanda kuma yi ma ubangiji sharadi to kaga a wato ba zai ba zai dace ba wannan shine fasara da sauran manyan malamai su Abdul Aliya suke yi sannan kuma akwai fasara na biyu kuma da Abdullahi ibn Zaid ibn Aslam yayi yace la talbisu tawrata bil ladhi katabtum aydikum katabatu aydikum yace wa kar ku hada taura da abinda kuke rubutawa kuma da hannu ga aya an same ta sai ku zo wannan ayan sai ku ƙara dan ƙara mata fadi sai ku sa wani ba tsakiya kuma wannan kuma sun yi haka wannan ai duka kusan ma'anar ya gargata akan wato kafa akan waɗannan ahlul kitabi na farko su kafirce ma annabi Muhammad su ce ba su imani da shi ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza sannan kuma ayoyi da aka samu an faɗi cewa ga shi lalle maza Allah an aiko shi din sai suka ce ba su wannan ayan ba ba ta su bace ko ba su yadda ba sannan kuma suka bi wannan aya suka rika bi suna lalata wannan wannan wato asalin dalala asalin abin da wannan aya take magana ka duba ka gani har ubangiji wani lokaci zaka yi cewa to ku zo a taura a karanta in kun in da gaske kuke yi sai ayatul rajmi da sauransu duk sun share shi a duk sun share wannan ayar saboda wato yanda suke dabi'a dabi'a na koyi gaskiya ibn jarir al-tabari game da wannan aya yace wala takhliqu 'ala an-nasi ayyuha al-ahbab ya ku manyan malaman wato yahudawa karku har karku cirkirkita karku ruda mutane akan gaskiyar da yazo yazo musu hanyar manzon Allah fi amri muhammadin alamar annab muhammad wa ma jaa bihim min 'inda rabbi da abin da yazo da shi daga wajen ubangijinsa wa taz'amu annahu mab'uth ila ba'd ajnasi umam dun al-ba'd dun ba'd sai ku dinga riya cewa shi annabi ai kuke zuwa wurin wasu mutane su kade ba kwanda wasu aw tunafiqu ko kuma ku yi munafinci wa qad alimtum alhali kun san annahu mab'uthun ila jami'ikum cewa Allah ta'ala zuwa gare ku ne baki ɗayan ku Allah ya aiko shi wa jami'il umami ghayrikum kuma ya aiko shi ne zuwa ga yaba yahude zuwa ga barasani zuwa ga sauran umai baki daya fatakhliqu bidhalika as-sidqa bil kadhib da haka sai ku hada gaskiya da ƙarya a kasa gane ta wa taktumu bihi ma tajiduna fi kitabikum min na'tihi wa wasifatihi sai kuma ku koye abinda aka ake samu na sifar manzo Allah a cikin littafin ku wa annahu rasuli ila nasi kafatan wanda a can an faɗa cewa shi annabi ne ga sauran mutane baki daya wa antum ta'lamuna annahu rasuli wa anna ma ja ma ja bihi ilaykum fa min indi alhali kuma ku kuna sane cewa abinda yazo da shi daga wajen daga wajen yazo da shi daga wajen ubangiji yazo da shi sannan kuma da abin da yake kira zuwa gare shi to ba radin kansa ne ba وتعرفون أن من أحد الذي أخذت عليكم في كتابكم الإيمان به وما جاء به والتصديق به kuma kun san cewa daga cikin abin da na muku alkawari na ɗauki alkawari a cikin littafin cewa ku yi shine idan wannan annabi ya zo ku yi imani da shi kuma abin da ya zo da shi ɗin ku gaskata to wannan shine Allah ta'ala ke cewa wala talbisul haqqa bil batil kar ku hada gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kuma ku boye gaskiya din wa anta ta'lamu hali kuna sani wannan akwai sauran ƙare-ƙaren misalai na yadda suka rika bi suna kokkoye wannan shaida da aka rika samu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su likita ma'anan su lalata ta insha Allah ta'ala a duba da yanayin da lokaci yayi zamu dakata anan gobe idan muka zo zamu tashi akan waɗannan wasu daga cikin abubuwa da ake da shi wanda alama yana cewa lalle manzo Allah akwai shi a cikin wannan littafi amma sai suka rika koyewa suka ce su sun yi musu musu wato musu amince ba wannan dai mun ma da Allah ya saboda wato jan kunni mu auren mu ni yayin da kaje wata wani gaskiya to karba ni yayin da kaji kuma gaskiya Allah ta'ala ya riga ya faɗa shi abin da ya saukar abin da ya saukar littafin sa kuma sunnan sa to ana ake samun gaskiya duk wani da zai kawo wani zaurancin sa da wani fahimtar sa to yanzu shi kuma yake kawowa kuma lalle duk yanda zaka yi ka guji wani mutumin ya rika kawo maka shubha a cikin addini yana sa baka fahimta abubuwa kada ya rika kawo maka abubuwa yana buga maka wasu misalai a misalai ne ya fara kawo aya ya kawo qur'ani sai kuma kawo misalan da ka baya gani in ya kawo aya da take da take goyen baya wannan misalin nasa amma ba yana kawo wasu maganganu kawai shi ke kawo su ba in kuma an ce ina abubuwa sai kuma iya kawo shi ba mutane su rasa gane gaba ina ne baya ina ne hagu ina ne wato dama wannan kaga za a rikita addini a haka insha Allah idan muka zo za mu tashi ayoyi da suke magana kan an ci su masu yadda sallah ci zakka to wai suna ma yin irin wannan ya kuma wato abin da yake cikin littafin su yake insha Allah idan muka zo gobe za mu tashi akan wannan matashiyan abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
malam wai wani ɗan balle ya aiko da tambaya ce ana yi tambaya yana yana tafiye da gyara a watan azumi ko ana yin tura shi da ne ta blog ne ana bukatar haka dai irin garuruwa haka wata da sauransu so da suke tambaya wai zai iya shan azumi saboda shi ya halatta ya yaki ya karɓi sauransu
to um, wata tambaya ne aka kawo ah, akwai irin yambal haka su yambal ka gaza da azumi ana shan rana ko to ana dan tafiye tafiye ana zuwa matches haka ana zuwa eh, ana dan karawa tsakanin club da club haka to shine yake cewa shi zai iya aji azumi to wannan tsakanin malamai shi ne ake ta tattaunawa Ah, akwai wasu daga cikin malaman masar da suka yi ta kokarin ba wasu daga cikin yan bal dama na su ce wai wannan bal din za su iya shan azumi saboda ita in ko da ba dan tafiya ba dan bal din kawai saboda wai sana'a su ce mai zama da magana kan tafiya nan gaba amma zan fara magana kan ita bal din akwai wanda masu cewa za a buga wani wani final ne wani champions league ne wani ila ne suka ce ai kawai ai yanzu in ka je ba za ka yi kwazo a ranar za kuma a zo a koma da ana ta a ta zargin ka da haka ka iya zuwa ka je ka sha azumin ka wannan wasu daga cikin malamai an samu musamman yan masar da wasu fitinannu haka aka samu suna ta faɗin wannan wannan fitawa to gaskiyar magana a ina jin ko shi ko su masu yin ƙwallon in ka tambaye za su gaya maka cewa wannan wasa ne suke yi. ko ba wasa suke ba Allahu ce ne dan wannan zikiri ne sada zumunta aka je yi ai ba wani abu ba wanda ba wani ka- dole dai biye da kake son ka faɗa ka ce za ka ce daga Allahu ba wani abin da dai ake yi wanda idan mutum ce ba zai ba kuma ba zai ba za a ce mushi da wani zalimi ba ba wata zunubi a kanta to baka zuwa kawai haka ne saboda lahu wani abu da shi je sa kai shi a sana'a kawai je kawai ce zai sha azumi saboda wannan wannan da yawa malamai sun yi magana cewa wannan duk wanda ya faɗi wannan maganar kaga wannan shine wato kokarin sai da ayoyin Allah ta'ala da kan farashi dan kankani saboda kawai yanzu lokaci ne ake samun kuɗaɗe mega money ake ana samu ta hanyar kwallo kuma saboda kawai ka- ka musu campaign shikenan ka ce kuma a je a sha azumi saboda kwallo kaga wannan magana ce mummunan magana wanda babu abin da zaka kawo ka kare ta a Qur'ani da hadisi dan duk abin da kake da shi na sana'o'i na ana da shi lokacin ma'aiki wannan sana'o'i ma na gaske ba wai irin wannan da ake na lahawuri ba wanda a ciki akwai abubuwa da yawa da suka haɗe ba wai kwallon bane kawai kwallon ba wai in ka ji wannan maganar kwallo ba kai magana wai ka dinka zurawa kana bin kwallo ba ita ce fa maganar ba kwallo ba ki ta wannan kwallon system ce sosai wani tsari ne sosai akan ta aka gina ko kai baka saka canza wannan tsarin akwai abubuwa da yawa da suke cikin ta wanda in kaga yanda ake so sun da kan investment din masu invest kudaden kwallon da kuma yanda ake yi har daga baya a zo a- a- a dire a zo a ci kofi da caca da ake da kaza da kaza da kaza abubuwa da yawa suka shigo cikin kwallo suka yi yawa to haka zuwa ka ce wai kawai dan shi ya da zungurawa shi kenan ya halta je ne akwai abu sauran abubuwa da da yawa kuma zungurawan da ake ta maganar zungurawan shi gashi wannan zungurawan ai kuma gashi yanda yake ake ta tsara da sauransu ai ba wai an babu tsare ne ba sai aka magana mutum ya ce wai sha kwallo saboda ya sha azumi saboda kwallon kafa wannan gaskiya babu abu babu iya abin da na sani abin da zai kare shi a wurin Allah ta'ala a su sai magana tafiya yanzu kawai kace zan yi tafiya a a wajen malamai da suke ganin cewa tafiya har tafiyan da ba ta biyar ubangiji ba za ka mata kasaru ba to su a wajen wannan malamai har irin wannan tafiya za ka yi na kwallon kafa duk ba za ka yi mishi ba za ka sha azumi ba ba ka isa ba amma a wajen malamin da suke ganin cewa a'a a dauki tafiya mutum tafiya in mutum tafiyan yayi da gaske to wannan tafiyan a ya zama zai yi kasar saboda ita to ya halitta shi azumi ba dan kwallon bai zafi magana dade ba magana kwallon ba ubangiji zai mishi zai mishi hisabi kan kwallon sa ana magana tafiya ne yanzu yayi tafiya za ya kwalla ka tsina yayi tafiya zuwa ka tsina da ya tafi can sai ya ga ba zai iya ba ya ga ya ga alamar zai ba zai kai labari ba sai ya sha ruwa wanda saboda tafiyan in yayi a wajen da yawa daga cikin malamai wannan ta halatta amma kuma za a ga za a kuma za a mushi samu kuma tafiyan da yayi a farko al'amari ma bai sa yi ta saboda sai da aka zo za a azumi sannan yayi ta saboda haka ina son a bambance tsakanin abu guda biyu cewa yana nake yanzu idan ya tafiya zai inda tafiya ce saboda tafiya ya sha azumi ba saboda kwallon ba ya ya sha azumi saboda kwallon wani haramu babu inda aka ce haka dan koya kake so ka ka ce kwallon ba lahu bace ba wanda ya ce kwallon ba lahu bace kwallon wasa ce kawai ba wa- ba wani abu da yake nuna cewa ba wasa ce ba duk wasa ce wannan so ina ina ganin kamar wato an fahimci tsakanin wannan da wannan dan haka in dai ya tafiya to Allah kuma zai tambaye shi kan wannan kwallon kuma ita kuma ita ba zai tambaye shi gaskiya kwallo ina son shi ma wannan a sami a wasu ƴan uwa wanda za su yi na kuma a samu ba wai daga malamai kaɗai ba kuma su aji a samu su dai matasan masu yi wannan abubuwa zai su yi bincike su ga abubuwa da ke cikin kwallon duk wani abu da ka sani ana yi ya zama kamar international haka ana yi sai ka ga tun daga investment ɗinsa da yadda ake haɗa shi da yadda ake kaza da yadda sai an yi kaza za a samu kaza da yadda ake samun riba da yadda ake yin contract da sauransu na kuɗaɗe da ake ba ɗan kwallon sai ka je ka gani ta ake samun kuɗi sai ka gani ya halatta ko bai halatta ba kai ma kuma kaga sai ka baka hisabi so ina ganin kamar shi kenan
wani malami yana sa magana a cikin
daga
to in dai ba wani wani baka da wani kusa ba wani da ta shi ba ya kawo ya kawo Qur'ani da hadisi ne a to aka ga shi ba ishan ce muka ce muka ai ku da saurare mai shi ba galibi za ka ga mutum ya zo ya cika baki babu inda aka kaza duk wannan kai kai kai kai muku wato kwanjini yana gama kuke to malam ina karatu ne mutum ya dinga cika wani baki haka yana cewa ya ai ba inda aka ce a sa ko haramun ne ka dinga cika haba da gemu kana gamawa ka ce to malam kawo karatu ya kawo inda aka ce ba ba inda aka ce a sa gemu mu kuma inda ya kawo hadisi daya mun sharɓar za mu kawo shi biyar shikenan Allah ta'ala manzo Allah ya ce a cika haba da gemu ya fara wannan nisan hadisin sa ne ku cika haba da gemu haka yace nisan hadisin sa ne to kuma sai ce babu sannan kuma hatta in duniya ka taba ganin sun yi dada Yesu almasihu ba gemu ka duba gani ka taba gani dai a yi dibitin wani hoto na annabi Musa ko annabi Isa ka taba ji an yi shi ba gemu saboda haka dawo yanzu mun zo mun canza duk muna kokarin mu sai da ayoyin Allah ta'ala ne muna da ganga in mutum bai bari ba kamar shi wannan wata gaci da amma yanzu ka ce wai wannan abin babu shi a addini ina ka sake shi wannan yana daga cikin kuma wanda da akwai littafi akan kan wannan ana taba kawo ka ce imam malik yana shi daga cikin fatawansa yana cewa ba ma maganar ma shi wani gewu ba hatta maganar gashi baki mutum ya daga cirewa baki daya wanda shi imam malik yana cewa shi wato kasu sharif ake magana cewa ya fi ɗaukar ma'anan kasu sharif wani shi wani gashin baki a dinga sai sayewa ba kwashe duka ba imam malik yana cewa saboda an saboda daga cikin kulafa kamar umar wani lokaci idan yana sai bace an ce an ga shi wannan gashin bakin nashi yana dan miƙewa za ka ga wai shi na ganin a duka barin gashin baki sai a duka ragewa yace duk masu kwakwashewa kuma yace dan daudi ne aka bashi amsu bulala kaga idan malikiya inda musulman malikiya yake wannan magana to yace ga imam malik ya faɗa kan wannan wannan dai idan aka tafi sauran tafi mun na kudu za a ga abu gadi imam malik kan wannan inda inda ya kawo huda ne kaga sai shawu shagarta da kawo musu hudoji amma duk inda aka yi magana al'ada na dubba da ake yi ko a malikiya in ka je ka duba tafin da aka yi magana al'ada wani lokaci ka ga mai risala can kace kace kawo adab in kuma ka je ka duba cikin ihsan munawwara da sauransu da kuma kitabu sunan wal adab da yayi musamman wannan littafi ya kawo ire-iren waɗannan aladubba da ake da su don kaji za ka ga wannan maganar gemu da wayar sauransu ba abu ne bako ba kamar digila wando ne wani ina mamaki mutum da ilimin su ce wai bako ne abu wannan abu kaji za ka samu samun shi bajan bajan ko hadisi mutum a kan babukan ta hadisi da yake magana kan kan digila wando ba amma wani ya ce babu to ban san me yake cewa babu ba Allah ta'ala ya kyauta wanda dai bishuwa ke kawo da mutum na gama yi sai ce malam ina karatu yanzu ku daina yarda da wani yanzu yana muku zumbiya kungiya da ya gama ce malam ina karatu karanta in ya karanta ya bude ya karanta da larabci sosai ba wai ya duba wai abin da wani ya wallafa ba yace malam wani abin da jika na yace kaza malam wani ashe ba annabi bane annabi ne kawo nasin sai kai bayani sai kaga sai a gaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'a shi mining da crypto to a shi mining da crypto shi ni abin da nake ba da shawara ga wanda yace zai duk da ni har yanzu gaskiya ni ban gamsu da shi ba amma dai ga wanda ce zai yi to je yana yi akan basira inda akwai malamai da suke za a yi ka fahimci abin da yake halal abin da yake abin da yake malaman da suke ci halal ne ma kuma suna cewa abubuwa a ciki dan galibi mutane sama shi sai ka je ka same su kuma bajau bajau abin da su wadancan malamai suke cewa sai ya cika ci ba ya cikawa kawai sai wa suke malam dakta bashir ya ci ajiya ciwo ya kamar shi ya kawo ya kawo abubuwa ina tunawa akwai wasu lokuta da da malam muna aji yanzu yana mana magana kan kan ma bankin banki ne ba ma su crypto bane yana faɗa yadda ake samun yadda ake suke dan kauce ma shari'a musulunci wato in yana faɗa kawai kamar ana masa wahayi sai muke mamaki kaza da suke yi ma ba daidai bane kaza da suke ba daidai bane akwai lokaci akwai ran da, da yana cin magana sai dai kawai na kaɗi shi ce malam to sai me saka ce ba haka bane sai da shi ma kashi ya rubuce abin ya ya daure min kai sai da ni so gaskiya waɗannan abubuwan idan mutum ya ce zai yi to ba ijtihadin ka kai abin ka nan dalibi shine ka je ka ga maganar kowa ba wai abin da ne nake so ba a'a ka ga maganar kowa sai ka gani sai ka ga wanne ne ya kusa da dalili amma ba wai mu- mutum da ya zo ya ce sha rawani a facebook ku je ku yi za mu talauce idan bamu yi ba a to haka wannan yana- wani magana ce ta kawo eh ai talauci wannan ba zai harta harta maka haram yawwa saboda haka ga su a- a- malamai duka an samu sabani wannan wani ya ce ayi ya ce kar ayi sai a je a duba a gani har yanzu ana ta bincike akan ta na haka ni ma harkar nan na kinto mana mana ba da fatawa ne ni ma na yi shiru ni ma na zama abi a harkar eh insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi